بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن أولد أمة فله أن يستمتع, أن يستمتع منها في حياته malam ya ce wa mun aulada a matan dukkan wanda ya haifar da baiwarsa ya sayi baiwa a kasuwa ko a wajen wani daga cikin abokan shi to sai ya haifar da ita ma'ana ya kwanta da ita ta ɗauki ciki ta haifa mashi ɗa to yanzu ta koma ummu walada kenan to falahu an yastamti minha ya samu ya ji daɗi daga wannan baiwar ya yi ta morewa da ita in yana so ta sake aihuwa mashi ɗa na biyu da na uku da na hudu fi hayatihi a cikin tsawon rayuwar shi ya samu ya yi ta jin daɗi da ita a tsawon rayuwar shi وتعتق من رأس ماله بعد مماته wato otaku to ana ‘yantar da ita wannan baiwa ɗin wanda shugabanta ya take ta har ta aihuwa mashi ɗa min ra'asi malihi daga asalin dukiyar shi ba da mamatihi bayan ya rasu kamar yadda idan mutum ya rasu ana bin shi bashin jika ɗari ba za a ce ba daga tsulutsun dukiyar shi za a fidda wannan jika ɗari ɗin daga asalin dukiyar shi za a fidda ko to haka nan idan mutum ya zamanto yana da kwai baiwa ya haifa ta to idan ya rasu daga asalin dukiyar shi za a fidda ta ta zamanto ɗiyatar daga wannan ranar
ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا خلة malam ya ce wala ya juzu bai'uha bai halitta ga shugaban da ya haifar da baiwarsa ya zabanto ya take ta ta ɗauki ciki ta haihu to bai halitta a gare shi ya sai da wannan baiwar da ɗauke ta ya kai ta kasuwa ce me yasa kika haihu sai da ki bai halitta ba a gare shi ya sai da ta wala lahu alaiha khidmatun hakanan kuma bai halitta a gare shi ya ɗora mata hidimar da ta hi ƙarhinta idan mantu ya ce mata toho daga yau kuma tunda na ga yanzu ke abin na ke yawa daga yau ke za ki raka zuwa garake kina cikowa ruwa ki raka ɗar masharat ki je ki ciko ruwa guda ashirin gobe ki je ki ciko guda ashirin kullum guda ashirin ashirin za ki raka ɗakowa abin da ya zama ya hi ƙarhinta kenan amma in irin hidimar da bata hi ƙarhinta ba ce hidimar da ana sanya baiwa to ba laifi ya sanya ta kamar yadda muka faɗa a baya na'am wala ghallatu hakanan kuma bai halatta ba ya dinga cin moriyarta ya dinga bada ta haya aje ta je ta yi am- aiki a wani guri ya amshi kuɗin shi dai yanzu kawai zai dinga sa ta aiki aikin da bai taka kara ya karya ba wannan shine zai ta yi da ita har ya zamanto ya koma ga Allah kuma ta zamanto diya وله ذلك في ولدها من غيره amma walahu dalika shugaba ya samu ya sayar da ɗan ummu waladashi ya sayar da ishi ko kuma ya sa shi hidima wanda take mai yawa ko kuma ya dinga bada shi haya abin da ya samu na kuɗi a kawo shugaban amma fi walad ya hamini ghairihi cikin ɗanta wanda ta same shi ba da shugaban ba kafin shi shugaban ya take ta ta aihu ya aurawa wani ita ta aihuwa mishi da a can to yanzu wancan ɗan bawa ne na shi shugabanta to yanzu ya samu shugabanta ya ta sa shi aiki wancan tun da shi ba ɗan shi ba ne
هو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها to wa huwa to shi ma dai wannan yaron bawan wannan wanda yake bawa ne na shugaban ummu walada kuma uwarshi ummu waladan nan uwarshi ce wanda ta same shi da wani uba ba da shi shugabanta ba to yana nan bi manzilati ummihi a matsayin mahaifiyar shi fil itqi a cikin yanci idan ya zamanto uwar shi ta zama diya to shi ma ya zama da shine yu'taqu bi itqiha ana yantar da shi da zaran yaucin da mahaifiyar shi ta samu to amma shi kuma waɗanda da ummu walada ta samu tare da shugabanta wa shi wannan dama ɗa ne ɗari bisa ɗari eh ɗa ne shi ba bawa ba ne saboda wanda ya siye ta shi ne ya aihwa ta yanzu ɗa ne wannan shi ba bawa ba ne amma wanda ya aihwa ta in ba shi ba ne ya siye ta shi ne yaron yake zamantowa bawa
وكل ما أسقط ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد malam ya ce wa kullu ma asqatatuhu dukkan abin da baiwa ta sariyar da shi ta fitar da shi daga cikinta mimma yu'lamu annahu waladun daga irin abin da za a san cewa ɗa ne ko da ɓari ne kenan in dai ɗan ya kai wata shida wata shidda shidda ne ko bakwai ne ko tara ne to fahiya bihi ummu waladin to fahiya ummu waladin ita wannan baiwar ta zamanto ummu walada bihi a sanadiyar wannan abin da ta haife din ko da a mace ta haife shi eh an haife shi a mace bari ne aka je aka binne shi to yanzu ta zama ummu walada
ولا ينفعه الغ- ولا ينفعه العدل إذا أنكر ولدها wa aqarra وأقر بالوضع to wala yanfa'uhu al-azlu malan yace azalu ba zai amfani shugabanta ba idza ankara waladaha idan yayi musan dan nata wa qarra bil wada'i ya tabbatar da cewa kuma yana takarta da aka zo baiwa ta aihu shugabanta yace shi wannan dan ba nashi bane aka ce me dalilin ka yace eh ni ina kwanci da ita amma lokacin da mani zai fito ina fidda azzakari na daga cikin farjinta in zubar da shi a share da shine azalu to in dai hali ya tabbatar da cewa yana kwantawa da ita ya ce amma shi azalo yake ba zai amfani ba an gane ko shi ne walayan fa'uhul azulu azalo ba zai yi mishi amfani ba idan an kara wala da ha idan ya yi musan ɗanta wanda ta zo da shi wa a ƙarra bilwaɗai kuma ya tabbatar da cewa yana takarta ya ce to dama wannan baiwar tana da take-take an ce an kama ta da wani an kama ta da wani wallahi wannan ba ɗan ba ɗana ba ne to inda aka tambaye shi ya ce yana kwanta da ita shi kenan dan shi ne alwaladu lil firash wa lil ahli hajar kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi فإن ادعى استبراء لم يبع بعده لم يلحق به ما جاء من ولد to amma fa in da istibra'an idan shi shugaban ta yi da aure cewa ta yi istibra'i istibra'i shine ta yi jini na al'ada wanda yake nuni akan cewa babu komai a cikin mahaifarta to sai da aure cewa ta yi istibra'i wanda kuma lam ya ba'dahu bai take ta ba bayan wannan istibra'in da yayi da ta yi ma'ana ba su taɓa ba sake haɗa shinhuɗa da ita bayan ya tabbatar da cewa mahaifarta ba ta ɗauke da ɗa to lam yalhaq bihi ma ja'a min waladi dukkan abin da ya zo shi na ɗa to ba zai risku ba da wannan uban ba za a ce ba shine shugaban shi yanzu kawai a titi ta yi cikinta shikenan za a je a yi mata haddi ne idan aka yi mata haddi kuma daga baya shugaba in yana so zai ci gaba da zama da ita falla alhamdu in yana so ya je ya saida ta a kasuwa ma falla alhamdu yanzu ta rage gare shi ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله wala ya juzu itqu man ahata ad-dayn bi malihi bai halitta yancin wanda du, wanda bashi ya kewaye da dukiyar shi gabaki da mutum ne yana da dukiya ta kai miliyan goma kuma ana bin shi bashin miliyan goma amma kuma yana da bawa ya ce ya yantar da shi bai halitta ba eh irin wanda za a ga cewa akwai 'yan kasuwa da dama wanda kawai rihin asiri ne da- daga Allah abin nasu inda za a gaya maka bashin da yake kansu da kuma ka yi mukarana da dukiyar da take hannunsa an za a ga cewa baya ko ba fallasa in ba a ce ba an biyo shi bashi shi kuma ba za a ce ba yana da kuɗi an gane ko to za a ga akwai da yawa a cikin 'yan kasuwa to in ya zama to ɗan kasuwa yana jujjuyawa ya kawo kayan miliyan goma ya zuba a cikin shago kuma abin da yake hannun shi ga baki ɗaya bai wuce miliyan goma idan ya sai da kayan shagon yanzu bashi ya kewaye dukiyar tashi ga baki ɗaya wanda inda yanzu za a zo wanda suke bin shi bashi su ce ya biya su to fa zai tashi fa kai ma sai ka he shi jin daɗi to kuma amma yana da bawa to bai halitta bai yantar da shi Mm, to mu yawanci za ga mu irin wa'annan ne gare mu amma za ka ji ana cewa suna da kuɗi raka walawa ne na da kuɗi amma baya ci da ranshi baya taimaka Eh. na'am ومن أعتق بعد عبده استتم عليه وإن Waman a taƙa ba'da abdihi, to wanda ya ‘yantar da shashe daga cikin bawansa, to istutimma alaihi sai a nemi a cika wannan ‘yancin na wannan bawan ga shi shugaban nashi. Da ya zo shi ya ce, ne, ina jin daɗin mu'amala da kai, bawan shi ne yake gawa suna shirya ya ce, to amma yanzu da gaiwa na ‘yanta kashe ɗayan ka cikin uku. Eh, yanzu a kashe uku, kashe biyu ne kai bawa, kashe ɗaya kai ɗani. To yanzu da ya faɗa haka to sai makusantan shi su zo su mishi magana da cewa ne yanda Allah ya rufa maka asiri tunda da halka ya zancen ka yanta wani ka suna shi ka yi kokari ka cika saura saboda ka- ka ka kwashi gara basar wato fadala ta yantar da bawa a gobe kiyama shine sai a nemi ya cika wannan yantar da wannan bawa
وإن كا- وإن كان لغيره معه فيه شركة Mm.
قوم عليه نصيب شر- ش- شريكه بقيمته يوم يقام عليه Mm. wa ataka وأعتبر jayyid malam yace wa in kana li ghairihi ma'ahu fihi sharikatun wa in kana sharikatun idan tarayya ta kasance li ghairihi ga wani shugaban wannan na wannan bawan ma'ahu tare da wannan ba tare da wannan shugaban fihi a cikin wannan bawan ma'ana wa in kana sharikatun li ghairi sayyidi ma'a sayyidi fil abdi idan ya zamanto an samu tarayya da juna bigairihi ga wani wannan shugaban ya zamanto akwai wani wanda yake kuma tarayya ma'ahu tare da shugaban fihi a cikin wannan bawa ya zamanto bawansu ne na su biyu ko na su uku sai shi ɗaya ce ya yantar da ba- da- da- da kasan shi ya ce kai nije kana yantar da kasona to uwima alaihi uwima alaihi nasibu shariki to sai a yi wa wannan shugaban wanda ya 'yantar da kasan shi sai a yi mai kimar rabon abokin tarayyar tashi da ƙimatihi da ƙima ta shi wannan shugaban yau mai mu alaihi a ranar da za a yi kimar a gare shi kimar bawan za a diba a ce to wannan bawa yanzu ya yi sun siyo shi ne jika 300 sai aka ce to wannan bawan yanzu ya yi 500 in aka je saidawa to yanzu su- nasu ne na su biyu ɗaya ya ce ya 'yantar da kasan shi yanzu nawa ne rabon ya yi saura biyu da rabi ko nawa kenan zai zai kama kuɗin ɗari biyu da hamsin to yanzu za ba an ce ba to jika ɗari da hamsin zai bada shi wannan shugaban a ce tun da ɗari uku kuka siye shi a'a ɗari biyu da hamsin zai bada saboda bawan ya ci abinci ya yi ɓulɓul ya ƙara kuɗi na'am
فإن لم يوجد مال بقي سهم الش- سهم الشريك رقيقا fa in lam yujad malun to idan ba a samu ba dukiya a wajen shi wanda ya yanta wannan kaso na shi ya zama to dama shi din ma dai ɗan kasuwa ne amma ba ba wanda ya gika ba ɗan kasuwa ne wanda zai korewa bakin shi kudade shi dai yana da abin da zai rufa kan shi asiri ba tare da ya ja roƙi mutane ba amma kuma bai tara ba kaya a ƙasa matashin kan shi eh, shi dai zai fito dai a yi ta zaman wasa da dariya da shi to yanzu baƙiya sahamu shariki raƙiƙa to rabon wannan abokin tare ya tashi sai ya wanzu yana nan a matsayin bawan shi an gane ko yanzu a nan na kubi ne ko to yanzu yau in ya maka aiki gobe huta zai tunda a gobe yana nan a matsayin shi na ɗa gobe hutawa zai yi in yana so kuma gobe hallo sai ya je ya bare ma kuɗin da ya samu na gobe nashi ne kuɗin da ya samu a gobe nashi ne hallo jibi sai ya maka aiki ga ta hallo ya huta in yana so ya tafi barema Ya- shi dan in kana da rana ɗaya shi yana da rana ɗaya tashi ta kanshi yana na matsayin shi na ɗa na'am
ومن مثل بعبده مثلة Mm.
بني bayyinatan بينة من قطع جارحة ونحوه أتقى عليه wa man matsala bi abdihi mutsalatan dukkan wanda ya yi mummunan aibu ga bawansa mutsalatan mummunan aibu wato ya yi wa bawansa wani lagalaga bayyinatan wanda yake a fili karara wanda duk wanda ya tsinkaye shi ya san cewa wannan bawa an mishi an mishi babban aibu min qad'i jarihatin na yankewar wata gaba kawai bawanka kaga yana yawan yawace wace kawai ka kira wani ka ce yankin gawa shida ko kuma ka ce wane yankin mu hannun shida saboda an ce yana ɗauke ɗauke kawai ka yanke hannun shi kawai a yanke daga nan kawai a bar shi da hannu da to yanzu wannan a taɗa alai wani hauhi da makamancinsa ko ya zamanto ya yanke mishi saman leɓen bakin shi nan ya yanke mishi nan kawai ya zamanto haƙorin na sama a heli wannan aibu ne ko kuwa ya zamanto kawai ya zo ya yanke mishi kara hanci karahancin wanda shi yake hudu hakin mutum kawai ya sa aka cire mishi saboda shi ya yi shugaban kyau kuma aka zai a ce shi ne mai gidan shugaban shi ne yara dalilin haka ya sa aka cire mishi hanci to yanzu a taɗa alaihi wannan bawan ya yautu a gare shi kai tsaye ya yautu eh ba wani zancen ta za a yi bai yi kokari ya yantar da shi A'a, yana mushi wannan abu to da shi da shi yansu daya yanzu zai ce mushi in ka sake mun kaza muna kyale ka ba ya yautu a gare shi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam